أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan lokacin bayan mun zo hutu na minti goma kuma gashi insha Allah za mu dora daga mu- inda muka tsaya Na'am.
malam sannu da zuwa Sannu sannu.
da ya ayyuka kuma ya haƙuri kuma Alhamdulillahi To, rabbil Allah ya ƙara alamin.
Allah ya ƙara malam Amin, insha amin.
Allah malam insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya Na'am.
wannan ɗan matasiyar in kusan mun ɗan tsaya nan to ai ya- ya kamata a ɗan ƙara mutane bayani Na'am.
akan wannan magana da muka ce cewar da mun kai la yakunu hukum la yakunu hukum hatta tajtami'u shuruti wa tartafi'u al-mawani to Na'am.
na ga kuma magana tana da ɗan faɗi to Eh, ya kamata malam sai a ɗan yi mana bayani akan ta sosai na'am, abinda ake nufi cewa hukunci bai tabbata sai sharuɗa duka sun cika kuma abinda zai tunkuɗe hukuncin bai zo ba.
Mhm.
Eh, kamar misali yanzu qadiyya ta kafirtawa kaga wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul eh, kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul eh, zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun Mhm.
waɗansu suna ɗauka cewa duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba ya kafirta to kaga na farko ya kamata a koma asar na salaf Mhm.
an gane ko kamar yadda, eh, fassara ta Ibn Abbas misali Na'am.
na farko wanda duk bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba idan ya ƙi ne don yana ganin akwai hukuncin da ke daidai da na Allah to ya kafirta kuma ko da bai yi hukunci da shi ba inda yana ganin akwai hukuncin da daidai da na Allah ya kafirta idan ya yi hukunci da wani hukuncin Allah yana ganin akwai wanda ya fi na Allah ya kafirta idan ma bai yi hukuncin ba amma yana ganin akwai shari'ar da ta fi ta Allah ya kafirta amma idan ya yi akan cewa misali don son ransa tunda da annabi ya tare da son rai tunan ba za a kafirtar da shi ba Mhm.
kaga ɗai kenan waɗansu malamai sun tafi cewa ma shi azzalimuna ta ahlul kitabi ce yahudawa dan ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wato inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu wa rabb- war rabbaniyuna wal ahbaru bima istuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna shi kuma eh, abin nan eh, zalimuna yana da alaka ne da su ma Yahudawa amma fasiquna yana da alaka ne da ahlul eh, al-injil wato kenan kristoci wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul eh, fasiqun wasu dauki zalimuna akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda su ne aka ba labarin abin da an ka hukunta cikin wato abin nan at-taura wa katabna alaihim fiha kenan mun rubuta kenan hukunci ne wanda ya shafe ku kenan to ala ayyati hal was- waɗanga lafazi na suka kalla wasu sun tafi cewa kafiruna idan mutum ya yi hukunci da abin da ba Allah ya saukar da shi ba y- ganin cewa eh, yana daidai da na Allah ko ko yafi na Allah zalimuna idan ya yi hukunci da abin da ba eh, Allah ya saukar ba amma z- ya zalunci wani cikin hukuncin Mhm.
ina fata an fahimci kamar ya zalunci wani tunda zalunci yana tashi ne daga wani zuwa wani sannan fasiquna idan ya zamanto zalunci ne kamar yayi hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba amma tsakanin shi ne da Allah bai shafi wani dan adam ba Na'am.
waɗansu daga cikin malamai suka ce da kafiruna da fasiquna da zalimuna dukkansu ma'ana akwai kufurun duna kufurun akwai fiskun duna fiskun akwai zulmun duna zulm ma'ana kalma ta kafirci akwai lokacin da take zuwa tana nufin babban kafirci Mhm.
akwai lokacin da take zuwa tana nufin ba mutum ya kafirta ba ina fata an fahimci ni to kenan yanzu in yayi hukunci da abin da ba da abin da Allah ya saukar ba in yana ganin ya fi na Allah ko yana daidai na Allah to kafirci kufrun babba al kufrul akbar in kuma yana ganin bai kai ga na Allah ba don son rai yayi to sai zama to kufrun karami ake nufi haka zalunci Qur'ani ya kira zalunci hita daga cikin musulunci inna shirka la zulmun azim an gane ko kamar kafirci ma Allah ya maka ni'ima ka kafirci mata ba a cewa kafir daga cikin musulunci wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar na ana nufin ya zalunci kanshi ba zalunci na fita daga cikin musulunci ba kafirci ba ana nufin kafirci na shiga daga cikin musulunci ba amma akwai inda kalima ta kafirci take nufin wani lokaci eh, hita daga cikin musulunci innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun haka kalima ta zalunci akwai inda take zuwa tana nufin kafirci hita daga cikin musulunci inna shirka la zulmun azim akwai inda fasikanci yana zuwa ba hita daga cikin musulunci ba walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa kaga kufra daban al-fusuqa daban amma akwai inda yake zuwa yana nufin ka- fasikanci yana nufin kafirci Allah ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كاغا نن أن نون فاسق أي وتزاسو شغا تو كاغا waɗanda suke da aƙida irin ta mu'tazila da ƴan qur'aniyun da khawarij sai su maɗa wannan ayoyin fassara ta gaba ɗaya alhali lafazi na kafirci da zalunci da fasikanci har munafincin akwai annifaqul amali ayatul munafiqi thalath idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana akwai annifaqul i'tiqadi annifaqul akbar shine wanda ke fita daga fitar da mutum daga cikin musulunci to kaga da yake akwai ishtiraki su ku su karanta ilimi na usulul fiqh ba san kalma tana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban ba kawai sai su fassara shi da wancan kafircin babba wato ba ba ta kalmar tana iya ɗaukar hali daban-daban ba wallahu ta'ala a'lam don haka dai ba a tabbatar da cewa mutum ya kafirta kafirci babba ko ya zamanto azzalumi zalunci babba wanda da fitar da shi daga cikin musulunci ko fasikanci babba wanda da fitar da shi daga cikin musulunci ko munafinci babba wanda da fitar da shi daga cikin musulunci sai abin ya tabbata kuma sai an tabbatar da ba mantuwa ba jahilci ba cilastasowa wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri.
Amin, Tunanin amin.
Gaskiya ɗaliban ilimi su yi hankali da kansu ga su zo su dora dan so da yawa suke dora kalmomi inda ba na ya cancanta.
To, ai da ma- Kar sai ai ta fitina.
matukar ba a yi karatu mai kyau ba ba a yi ga malamai ba ba a ce an ka fahimci abu ba to ai dole abin sai dai a ce Allah ya kyauta Wallahi saboda yanzu duk yawanci kowane malami na yaka ganin kanshi. Shi kuma in kana son ilimi dole gaskiya sai ka koma karkashin malamai.
haka Shine.
Mm.
Allah ya saka da alheri ma.
amin amin Mala akwai wata ka'ida da suka kasu a ce alhukum ya duru ma'al illa.
na'am alhu Ma'anu me ake nufi da wannan?
illa dalilin da yasa za a yi hukunci to in akwai illa akwai dalili in babu illa babu dalili Mhm.
ina fata an fahimce Na'am.
ni misali duk da yake wannan eh, eh, hukunci eh, kamar dai bari mu ba da misali yanzu misali idan mutum ya yi zina bai taɓa yin aure ba za a yi masa mi Bulala ɗari.
to me yasa aka masa bulala ɗari Saboda bai taɓa.
saboda saboda bai taɓa kuma ya yi zina Mhm.
to yanzu in bai yi zina ba ana mishi bulala ɗari Ah.
to kenan illar da ta sa aka mishi bulala ɗari shine ya yi zina Ya yi inda bai yi zina ba da ba za a yi masa bulala ba to kaga alhukmu ya duru ma illatihi wujudan wa adman Mm.
ina fata an fahimci Na'am.
eh mutumin da ya yi kazafi za a yi mishi bulala nawa Tamanin.
tamanin Eh, miye da miye dalilin da yasa aka mishi bulala tamanin Saboda ƙazanci.
saboda kazafi inda bai yi kazafi ba za a yi masa bulala tamanin ba za a yi masa ba to sai ka ɗauki wannan hukuncin mutumin da yake akan balaguro zai yi mi
Bangaren sallah mm, Zai ƙasar.
zai yi kasaru inda bai yi balaguro ba Ba zai ƙasar.
ba zai yi kasaru ba don haka baka cewa abin da yasa aka ce mutane su yi kasaru shi na wahala don haka kenan mai noma shi ma kenan yana wahala da dan da ko sai su ce to su sun samu a'a balagurun shine illat Mm.
wallahu ta'ala a'lam Kenan yan wahala ta kaga dai ba a yi dai manomi a ba malam ko kuma a ba ɗan malam wani ba sai shi shi na nuna ma ba balaguro ba cikin cikin jirgina ko cikin mota ba cikin sanyi za kai dako.
shi ba Shi ne ai.
eh balagurun ne illat Kenan shi ne a illa kawai.
Mm.
Mm. Allah ya saka da alheri.
amin amin Malam akwai wani abu da suke kawo shi ma suna cewa ya jibbul wafa'u bi shurut malam ya kun fiha mahzuran me suke ni da wannan ma?
duk sharadi in dai ya tabbata sharadi bai saba ma shari'a ba Mhm.
to wannan ya zan wajibi ka cika shi shi ya sama nan akwai sabani wajen malamai idan mutum ya aure mace ta ce to ni na sharɗanta maka cewa ba a yi min kishiya to malamai wasu sun ce za a yi wasu sun ce ba a yi domin hadisi na amr uh, bin auf al-muzani wanda yana cikin sunan abi dawuda da cikin sunan tirmidhi eh, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa al-muslimuna ala shurutihim musulmi suna akan sharuɗan su illa shartan wato harrama halalan aw ahalla illa shartan eh, harrama halalan aw ahalla haraman dukkan musulmi suna akan sharuɗan su to shi kuma sharuɗan nan za a cika su to sai waɗansu malamai suka ce to lalle in mace ta ce ba a yi mata kishiya ba za a yi mata kishiya ba sun kafa hujja da kuma hadisi na Uqba bin Amir wanda yana cikin Sahihul Bukhari eh, a haqqu shuruti eh, an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj sharuɗan suka fi cancantar ku cika su shine abinda kun ka halatta farjin mace da shi ma'ana ta hu- ta hanyar eh, abin nan da da wannan dalili kuka samu eh, damar saduwa da mat- da mace kenan ka ɗauka mata alƙawari waɗansu malamai suka ce a'a gaskiya wannan sharɗi ana iya saba shi sun ka ce illa shartan wato harrama halalan sai sharaɗin da ya haramta abin da ahalat to ka ko ga cewa mace ta haramta aure ina ganin shi kuma za ta Allah ya halatta aure Gaskiya.
to waɗansu malamai sun tafi akan wannan in ka diba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya kawo ra'ayukan malamai eh, daban-daban kan wannan mas'ala to almuhimu dai wannan mas'ala ce ta malamai to lalle ke wa gani a ganin ku ka- a- o- wannan sharadi kan in an cika shi ko banna a kai Eh, to Saboda gaskiya so ya al'umma za dace ta kai.
cutu Za ta al'umma za ta cutu cutu sosai, kwarai.
al'umma za ta cutu Mm.
Kwarai.
mu dai mun karkata wajen waɗanda sun kace halatta na wallahu a'lam Kwarai ko Mm, duk da yake in mace ta mai bada fatawa ita ko sai ta ce ta yi can Kwarai ko.
don shi na namiji na ce haka nan.
kaga matsalalle ko kaga kaga da shi ƙarin kenan ko da mun yi alƙawali da shi yanzu Zai- kaga tun da zai- ya ji kasan kuma ɗaukan maganar malamai Ah, ko kuma yanzu ya su- riga ya faɗi ko kuma mallaman nan na sun kasashe ya yi mini kishi Allah ya kyauta ta mai abin ishal ai ba ku rabuwa da zage-zage to Allah Kai- Allah ya musamman kyauta mata.
Allah dai ya hada mu gidan aljanna mu huta
Mm, Allah ya saka da alheri amin amin malam suka ce istimalul qur'a na'am alqur'a Mm.
ita ma- malam bahaushe ce ma ƙuri'a ai nan da ɗebo ta alqur'a ne wato a wani lokaci ake yin ƙuri'a idan mutane Asalin kalimar dai larabci larabci ne ai dama kamar kalmomi da dama idan mutane biyu suna da haƙƙi kuma aka kasa bambanta su to sai a ce in sun yarda za a yi musu ƙuri'a kaga yanzu zaben da aka yi na shugaban kasa kowa cancanta ya zan dan eh, shugaban kasa duk ɗan kasa ne Ƙwarai.
sai aka ce to ayi ƙuri'a to eh, misali a hadisi na ummul mu'mina Aisha matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga lokacin da take faɗa hadisi na sahihul bukhari da sahih muslim cewa idan zai yi balaguro to zai sa a yi ƙuri'a tsakanin matansa tunda balaguro bai yiwa a ce da su duka bai to tun da kowace tana da haƙƙi sai a ce to a jefa duk wanda sunanta ya fito da ita za a tafi ina fata an fahimci ni. to wannan dan saboda raba matsala ne kamar yanzu mutane duk sun cancanta sai a ce to na ɗaya da na biyu an rasa sai a ce to a jefa wanda duk ya samu ko kuma mutane ɗari ne suna son abu guda to an kasa yadda za a iya raba sai a ce to kun yarda a yi ƙuri'a eh to bari a jefa wanda duk sunan shi ya fito sai ya ɗauka Sai ya ɗauka.
to wannan shine eh, ake cewa mai rabo kan sa'a ko allura cikin eh, ruwa ko menene da abin da suke amfani da shi na wajen Hausawa to da haka ƙuri'a ta tabbata kuma ma alqur'ani ya faɗa an taɓa yin ƙuri'a a cikin suratul safat annabi Yu- eh, Yunus fasahama fa kana minal mutahadin fasahama sai yayi ƙuri'a kaga ƙur'ani ma ya tabbatar da ita lokacin da shiga jirgin ruwa aka gane cewa jirgin yayi nauyi kuma dole eh, idan eh, waɗansu ba su faɗa ba suka mutu suka abin ga jirgin zai jirkice duka mutane su halaka sai aka yi ƙuri'a kuma sai ta faɗa kan shi shi yana daga cikin waɗanda ya kamata kuma shi ne zai shi fita in ya fita matsalar za ta abin ga da dai suke social da dai malamai suka kawo amma dai ƙur'ani ya tabbatar da an yi ƙuri'a
yanayin ta halitta sai dai kawai mutane yanzu canje-canjen da suka kawo cikin eh waɗanda suke kawo wannan kuma ai ba addini bane in ka ƙara wani abu cikin addini wanda babu shi wannan ba za a yi maka hukunci akan shi ba sai a wannan ba a ce addini ne sai a ce ga bakin inda addini ya tsaya ko ga bakin inda addini ya bayani wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin amin akwai wata magana da suke kasu cewa almashgul la yushagal me suke nihi da wannan asalin almashghul shine abin da yake kan an shagaltar da shi la yushaghalu ba a sh- ba a sashi aiki kamar misali abin da suke bada misali malaman fiqhu almarhun almarhun shine abin da an ka bada jingina yanzu misali ni ne ina ni ga ina son aramta min miliyon ɗaya to sai ni zo ni bada gidana jingina an gane ko amma ba dan ai kuɗi da ruwa ba ni ba da gida na jingina ni cewa ni ramta min miliyon ɗaya ga gida na nan yana- ni baka jingina akwai maganganu na malamai shin dole sai kuɗin gidan sun wuce na jingina ko suna daidai da su ko ko ya halatta in sun zo ƙasa an gane kuma ana jika ɗari takwas gidan jika ɗari takwas ne ke shin ya halatta ai jingina da shi akwai maganganu na malamai amma in sun zo daidai ko kuma sun fi wannan babu wata matsala to sai ka ba mutum jinginar gida an gane ko ko kuma mu ɗauka da mota ni zo wajenka ni ce akar maka Allah ga mota ta ba ni miliyon ɗaya nan da sati guda zan maido maka miliyon ɗinka ɗaya in ɗauki mota ta to bai yiwuwa motan nan tana can wajenka ashe sai in zo in ce eh, motan nan ba ka bada ta a ce za a yi jigila da ita ta neman kuɗi a'a ba a shigaltar da ita domin akwai kuɗi na kawo min kuɗi na yanzu yanzu ka taya ai maka jigilar ka Mm, kenan in ba ba da kuɗi ba dole haka za Ah, ta wannan zauna.
bai yiwuwa Mm, ina fata an fahimci ni.
Na'am.
ko ko na baka jingina gida kuma sai yanzu in saida shi a'a sai in na shaida ma ka yarda a saida gidan ka- in an sai so ka bani kuɗi na da yarda da yarda ka to hakan ga wal musabbal al musabbal shine abinda an ka sa waqafi abinda an ka basuwa don Allah gida na kace a aje shi don baki ko masallaci to bai yiwa yanzu misali in ce na aje gidan ga don baki daga baya eh, a ce ƴaƴana bayan na mutu koko ni in zo ce kai gidan da na basuwa waqafi don Allah yanzu ƴan haya zan sawa a'a kai da kace ka bada shi ga Allah to wannan shine ake kira al-mashghulu la yushghal kuma laraba ma suna da wannan masar suke cewa al-mashghulu la yushghal eh, wanda yake aiki ba a tashi aiki bai yiwa in zo in iske ka kana noma in ce a je nu- noma to in saka wani aiki kaga ba zai yiwuwa ba Ba zai yiwu.
ina fata an fahimci ni kenan wannan irin wani ba zai taba yiwa ba koda koda ta ɗebo mutum tsumomi a'a to ai ya ce sai suwa zai yi yanzu eh to ya da wasa shi dai tsakanin shi da Allah yi inda yayi ba mu za mu mai hukunci ba lahira sai zo gashi ga Allah Mm, ya wallahu wasa.
alam.
Oh, Allah ya saka da alheri amin amin Malam suna cewa m- nan ga cewa mata ya su gurruju'u liman yu- liman yu'addi an akhi.
na'am Me suke ni da wannan?
wai wani lokaci ne ya sugu daga saga ya sugu ni da sinu ne wani lokaci ne ya halatta mutum ya ba mutum haƙƙi ya biya ma mutum wani abu kuma ya dawo ya ce a biya shi mutum ne aka kama shi komisariya Mhm.
da su sunan bashi sai na zo komisariya ko mu ce police station ga waɗanda ba su jin faransanci Mm.
sai eh, ana bin shi bashi sai ni ba da kuɗi aka sako shi to in na bayar ne don sadaka ko kyauta to ba zan dawo ba amma in na bayar ne da niyyar in an sako shi zai dawo min da kuɗi na in ya samu to kuma zai biya ni Mm.
ina fata an fahimci Na.
ni. yawwa shine kenan lokacin da ni basuwa da niyyar in ya hito zai bani kuɗi na to bani zai yi Mm.
amma in ni yi da niyyar na bashi ne kyauta to shi kenan in an sako shi an sako shi Na'am. Allah ya saka da alheri.
na'am Malam suka cewa alwazir tabi'i kalwazir shar'i. Me Na.
suke ni da wannan?
To alwazi tabi'i alwazi shine abin da ke tsance ni kamar abin daga hana ka alwazi Mhm.
tabi'i na tabi'a kal wazi shar'i kamar wazi ne na shari'a kamar abin da ya hana na tabi'a shari'a ma za ta hana shi to wannan kuma malamai sun yi magana mai tsawo akai domin kaga shari'a ta halatta abin da abubuwan da suke dadada wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith duk abin da ke mummuna Na'am.
to amma shin ya za a yi a gane abu mai kyau ne ta hanyar shari'a za a kuma koko idan ɗabi'a ta kaga kamar yanzu misali mu ce kuji cin kuji kaga ɗabi'a ba ta maka shi Gaskiya.
to kenan yanzu sai zaman to haramun ne waɗansu malamai sun ce duk abin da ɗabi'a ta haramta to shari'a ma za ka iske ta haramta shi Mm.
waɗansu malamai suka ce a'a irin wannan za ka iske akwai mutanen da ke cin kuji su a wajensu kaga kuma eh, ya za mu cewa inda wannan ne za mu aiki sai an ka ce a'a a dai duba wato in dai kaga shari'a ta haramta abu to da ka diba ko a hankalci abin nan bai da kyau wannan shi dai ne sai mu sa shari'a gaba wanda kuma yake son dogon bayani ya diba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashir wajen wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ya kawo eh, bayanai da kuma kulu mimma fil ardi halalan tayyiba inda dai ake zancen at-tayyibat kinnan yayi bayani mai yawa wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri.
amin Malam waɗanne littafai na suke magana akan waɗannan abubuwan. da To muka- a gurguje yanzu dai da ke lokacin mu na maudu'in mu wancan mun takaita akan shi Mhm.
ya kamata lokaci ya tafi ya kamata mu shiga cikin maudu'in mu wancan zan ba da littafi alal aqall dai guda uku a gurguje Ah.
na farko al qawaid al fiqhiyya manzuma ta Imam Sa'di Mhm.
na biyu kuma akwai al qawaid al fiqhiyya na Dr. Muhammad eh, Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al Borno al Ghazi in an ce al Borno ba mutumin Borno ake nufi ba dan gauna ya ce mu ce al Borno Lalle.
an gane ko alborno ina ganin wata nisba ce alghazi mutumin ghazza wanda malami ne a jami'a ta malik Sa- ma- jami'atul imam qismin ta a eh, qasim can yake karantarwa to littafi na uku kuma yayi can al- al- al- littafin da yayi alwajiz alwajiz yayi Aha.
fi fi qawaid al-fiqh al-kulliyya amma yayi wani littafi eh, mawsu'atul qawaid al-fiqhiyya wajen mujalladi goma sha uku ne to kaga ita in ka same ta da Gaskiya ce.
shi kenan in ka dibi masadar da maraji duk binciken da kake son yi akan alqawaid alfiqhiyya insha Allah za ka yi Gaskiya.
to ya wallahu ta'ala a'lam To Allah ya saka da alheri.
Amin.
Wannan shine karshen dama wannan maudu'in namu dama ba mu kammala shi ne ba.
Na'am.
Yanzu mun kammala yanzu za mu shiga cikin maudu'in mu na biyu.
Na'am.
Shine majami'ul fiqhiyya.
na'am A wannan shi za mu shine maudu'in mu na biyu insha Allah ta'ala malam.
na'am to almajami'ul fiqhiyya suna da alaka ne da alfatwa majami' jam'i na majma' shine mahada mahada hatta idza balaga wato abin nan eh, wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain mahadarsu to ya anka ce almajami'ul fiqhiyya mahar hadar malamai masana fiqihu waɗanda suka san shari'a da kyau to ita ake kira almajami alfiqhiyya Na'am.
an gane ko to wannan shine muke so mu tattauna a kansu saboda suna ba da fatawa kuma wani salo ne na eh, kamar abin da ke da alaka da duniyar musulmi ta yau da muhimmancin su a yau shi yasa muka so mu tattauna akan wannan maudu'i da izinin Allah subhanahu wataala Allah ya yi mana jagora.
amin Malam ban san ko da tarihin za mu fara ko da tarihi.
a ya kamata mu fara da ta'arifi Da tarihin ko.
Eh, a san abin da aka magana kan shi sannan a yi bayanin tarihin shi ko eh sai an san sunan mutum da sunan baban shi sannan a shiga tarihin shi ba a shiga tarihi sai an kare sannan a ce tarihin wani ne Eh gaskiya.
eh To, a- aha, za mu fara malan ta'arifi na kenan za mu fara da alfatawa na'am to fatawa menene ta'arifin ta to malam bahaushe ya ce fatawa Mhm.
kaga daga larabci ya ɗauko ta wato ana cewa afta yufti sai a ce fatwan kuma a ce futiyan afta ya ba da fatawa yufti yana ba da fatawa fatwan to sai an ka ce ismul masdar ne domin ka'idan masdar ya kamata a ce ifta'an afta yufti ifta'an afna yufni ifna'an an gane ko Na'am.
don haka alfatwa ba masdar bane ismul masdar ne an gane ko Eh, sannan f- fatwa ana nufin fatawa wadda zaka basuwa sannan kuma futiya shi ma ana nufin fatawa shine suke cewa a cikin lugha ana nuhin tabyinul ishkal ko izalatul ishkal a gusar da ishkal abin da ke rikitarwa Mhm.
to shine fatawa a larabci na'am kenan duk lokacin da ni ma bayanin wani abu wanda baka gane ba kamar ma'ana na baka fatawa ne amma fatawa a shari'a ba a lugha ba tana nuhin malamai sun yi ta'arifata da dama amma zan bada guda saboda hali irin na lokaci Gaskiya.
wato ikhbarun an hukmillahi ta'ala fi ilzamin aw ibaha ikhbarun an hukmillahi ta'ala ita fatawa bada labari ne ga hukuncin Allah shi yasa duk wanda zai ba da fatawa ya san cewa ya shiga tsakanin Allah ne da bayansa yana wakilta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin al'ummarsa shi yasa ba da fatawa da tafsiri da hadisi ka zo ka ce hadisi ne baka san ya inganta ba wallahi wallahi akwai hatsari Ta- subhanallah akwai hatsari babba mai girma
wakilanta ubangiji wakilta ko ubangiji wa Muhammad.
ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ka ko ga tafsiri wakilta ce kace Allah na yace Kwarai.
hadisi kace annabi yace shi ya inganta ko bai inganta ba ka iya fassara kuma ko baka iya fassara ba kakka zo kai kwana da ita bayan ma hadisin ya inganta kakka je ka fitar da hukuncin da ba shi ake so ba haka fatawa kana cewa hukuncin Allah game da abu kaza to ka ko ga wallahi shi yasa da yawan malamai zaka ga su fatawa ma ba su santa wani ya yi sun ya karantas shikenan fatawa can ayi malamai ka fahimce ni kuma babban malami ne shi yasa kake idan ma can sahabbai wani lokacin sai ka zo ka ta yawo da fatawa guda kowa ya tura ka wajen wani ko abin nan eh, at-tabi'in da as-salaf kowane gudun fatawa shi kai don yana tsoron sai Allah ya tambaye shi ranar tashi alkiyama mu ko yanzu sai an ma yi eh, farfaganda da eh, eh, kokarin ma da za a yi a yi eh, zaɓe da- da da- da wani abu wani ma saboda ya zama mufti sai ya bada cin hanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga akwai matsala eh? to don haka dai eh, fatawa eh, ba da hukuncin Allah ne fi ilzamin abinda Allah ce dole ne a yi au ibahatin koko Allah ce ba dole bane ilzam Allah ya lazimta ma abinda Allah ce kakka yi ya lazimta ma kakka yi shi abinda Allah ya ce ka yi ya lazimta ma ka yi shi ibaha kuma wanda ya halatta maka ka yi eh, abin nan in ka ga dama ka yi in ka ga dama kakka yi kenan za mu gane cewa abinda ba dole ba za ka faɗa mutum Allah bai wajabta mashi ba abinda ad dole Allah ya ce ka bar shi dole sai ka bar shi abinda Allah ya ce dole sai ka yi sai ka yi wannan shine fatawa to magana ta ƙari subhanallah mm don haka Allah dai Mala, akwai aiki akwai aiki mallan Allah dai shi gyara ya kamata su su yi makan su A- kiyama aba, da malam, aba.
lillahi. fatawa koyo koyo shi kana inna lillahi Allah Allah ya muna mai kyau Amin, amin.
Mm, Allah ya samu gama Amin.
lafiya amin Allah ya saka da alheri amin malam samu abu na gaba tarihin tarihi na fatawa To, tarihin fatawa za mu iya cewa tun zamanin annaba tun daga annabi Adam tun da shi ake ma wahayi zaka iske ai za a zo ne wajen shi a tambayi hukuncin Allah. To kenan kowane annabi eh, a zamanin shi shine mufti. An gane ko? To wannan shine. Sai na za a samu fatawa ta Ubangiji a cikin littafin da ya ba annabawa. Amma mu yanzu a nan cikin addinin musulunci idan muka zo eh, za mu ga cewa eh, malaman ahalul kitabi da malaman eh, kiristoci sun ɓoye waɗansu ayoyi kaga su lokacin su an yi fatawa an yi kwana da ita kuma Allah ya hazzara mu da wannan dan saboda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tai hatara kar ta fada ciki wa iz akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila kaga sai suka ɓoye abubuwa da dama waɗanda sun san gaskiya ne Allah kai mu tsari amin To a wannan zamanin da muke ciki fatawa dama ba a son ka yi ta akan jahilci kuma ba a son ka ɓoye gaskiya. To su an kire su ahalul kitab suna da sani amma sai suka fara ba zuhuwara a zuhurihim sai suka watsar da shi suka je suka yi abin da ransu yake so Allah kai mu na tsari.
amin Amma idan muka zo fatawa a zamanin mu na addinin musulunci shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga lokacin da alkur'ani yana sabka to shi ke bada fatawa lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da rai shi ke bada fatawa kenan tarihin fatawa sai mu ce akwai fatawa ta Allah alfatawa arrabbaniya ko al'ilahiyya an gane ko Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti yana cewa al-fatawa rabbaniya fatawa ta Allah Allah ya bada fatawa misali bari mu bada misali dan wani yana cewa to kai kaji kuma an ce wai Allah na bada fatawa a cikin suratul Ali Imran suratul Ali Imran lokacin da aka yakin Uhud Allah ya ce wala qad sadaqakumullahu wa'adahu istahsunahum bi izni lokacin da dai matsala ta samu sai Allah ya ce awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha lokacin da musiba ta same ku ku musulmi kun ba da tamkarta to wajen mislaiha din su sun kashe 70 sun daure 70 su ko an kashe musu mutum 70 amma ba daure musu 70 ba sai yasa an kace mislaiha tamkarta to wani ta ce to ya an kai tamkarta ina fata an fahimce ni to don haka dai malamai sun yi magana da dama kan jam'u wajen wannan aya din an gane ko ana nufin mislaiha ba dole ba sai ta zama to tamkarta ta fuskar adadin waɗanda suka kashe da kuma ribanta kenan tana iya zaman ko ta fuskar dukiya tunda su su ribance mutum saba'in ba almuhimmu qad asabtum mislaiha qultum anna hadha sai ku ce ta yaya aka haka kaga sun yi tambaya ko sai Allah ce qul huwa min indi anfusikum ka ce musu kaga nan Allah ne yake magana ce ka ce daga wajen ku ya taso daga wajen ku ya taso wasu malamai suka tafi cewa shine cewa kun saba ma umurnin manzo tunda Allah ya musu alƙawarin za su ci nasara in ba su saba ba sai suka saba kaga kenan ba su cika sharadi ba ce kunan ko kenan ba ga su yi mamaki abin da ya same su ولقد صدقكم الله وعده الله يتكا muku alkawali iz tahussunahum bi tahussunahum bi izni lokacin da kuka kuke kashe su da izinin Allah hatta idza fashiltum amma lokacin da kun karaggonci an gane ko wata naza'tum fil amri kuka yi sabani kuka yi jayayya wa asaitum kuka saba ma umurnin Allah kuka saba ma umurnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so shine nasara to kaga ashe wannan shine dalili waɗansu malamai suka ce a'a saboda cewa lokacin da aka ce in sun kama ribabbin yaƙi saba'in ma'ana in sun karɓi fansan mutum saba'in a yaƙin badar kuma ba su kashe su ba to in shekara ta dawo za a kashe musu mutum saba'in sai suka ce to babu matsala suka amshi fansa suka sai makamai kuma suka ga in mutane su sun mutu sun yi shahada waɗansu malamai suka ce a'a babu matsala wagga duka illolin guda biyu ne sun yarda da cewa za a kashe musu to sai Allah ya kaddara musu za su saba dan a kashe musu kenan duka illolin ba su karo da juna ba an gane ko to almuhimmu dai nan fatawa ce ta Allah shi yasa kuma zaka ga akwai fatawoyi na Allah kalima ta fatwa ma ta zo cikin alqur'ani yastaftunaka sun zo suna tambaya ka kai annabi to qulillahu yuftikum fil kalala ka ce Allah da kai ne zai bada fatawa ina fata an fahimci ni wa yastaftunaka fin nisa qul illahu yuftikum fihinna suna tambayar ka game da al'amarin mata kace Allah zai muku fatawa haka ba a fassara wani abu wani lokaci tana zakuwa da ma'ana ta fatawa qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan an zartar da hukuncin da kuke tambaya akan shi na mafalki an gane ko wanda sun ce fassara mafalki ake nufi sun ce a'a dama ba su yi mafalkin ba amma zance mafi inganci sun yi mafalkin suka yi tambaya aka ba su amsa to kenan akwai fatawa ta Allah wata mata ta samu matsala da mijinta ko ba haka ba tana neman hukunci Allah ya saukar da ayoyi qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un sami'un basir alladhina yudahiruna minkum min nisa'ihim mun fahimci wannan da kyau ko to kaga kenan nan Allah ya bada fatawa ga yadda hukuncin zai kasancewa sannan kuma da tambayoyin da aka yi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas suna tambayar ka game da sha'anin caca da giya kace to ga hukuncin Allah na bada wagga amsa wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa suna tambayar ka game da al'amarin aljibal duwatsu fa qul kace kaga Allah na ce kace Allah ya bada wagga amsa sai ka dauki yas'alunaka da yas'alunaka sai kaga yadda Allah ya bada fatawa to wannan ita ce fatawa ta Allah in ma baka san fatawa ta Allah ba in kuma baka yarda ba ga ayoyi mun kawo sai abu na gaba tarihin fatawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tambaye shi akwai hadisai da dama shi yasa ibn al-qayyim yayi wani littafi ya sanya masa suna fatawa imamul muftina fatawar shugaban masu ba da fatawa gaba ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafin ba ina da shi a gida sannan kuma daga nan bayan shudewar manzo sallallahu alaihi wa sallam to daga lokacin aka fara samun wato jam'i na fatawa sai mas'ala ta samu alqur'ani yanzu ya daina sauka manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tafi wahayi guda biyu sun yanki kuma babu nassi in an sai a tambaya kaga zaka sabai su tambaya babu wani wanda ya san wani nassi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam in babu sai a taru sai a yi ijtihadi to daga nan aka samu a tattaro mallamai su zamna a yi majima na fiqihu na ba da fatawa kan wani zai ce bid'a ce ake aikatawa Gaskiya.
ina fata an fahimci to wannan a gurguje shine tarihi na fatawa sai kuma bayan an zo an yi mazahib al-fiqhiyya zaka iske akwai fatawoyin da kowane fitaccen malami a yankinsa ko a zamaninsa yayi akan wata mazhaba shine shi yasa akwai littattafai na fatawa na fiqhul malikiyya akwai fatawa na fiqhul shafi'iyya akwai fatawa na hanabila akwai fatawa na ahnaf waɗanda kowanne daga cikin su littattafai ne ana iya binciken littafi ɗaya ko biyu ko wani zamani fatawoyin da akai ko na wani yanki ko na wani fitaccen malami wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri malam.
na'am Tambayar mu ta biyu shine menene bambancin fatwa da kuma alqada?
To, alfatwa shine ka ba yi bayanin hukunci, alƙada'u shine ka lazimta yin aiki da hukunci. Shi yasa shi mufti ko a gidan rediyo ko a TV ko ma a ina ne, idan ya baka fatawa ba dole bane ka yi aiki da ita. Shi yasa muke jan hankalin ɗalibai. cewa dan ka ji wani malami ya ba da fatawa ai bata zamanto wajibi aiki da ita ba balle haka je ka zage shi Gaskiya.
shi iya hukuncin shi ya faɗa in dai ya cancanta ya ba da fatawar ya yi kuskure wannan kuma wani abu ne amma idan malami ya ba da fatawa ba ta yi ma ba kar ka zage shi ba kai aiki da ita ba shikenan amma sai shi ɗaya saka sai ka ci gaba da zagen shi ko ka ce kuɗi aka bashi ko abin da ya kama da haka abin da baka da sani akan shi ranar tashi alkiyama ka ja maka kanka zunubi mai yawa Shine.
ina fata an fince ni Kwarai.
shi ko alqada'u daga alqadi ne alqadi yulzim al'amal bil hukm an gane ko shi qadi yana lazimta maka sai kayi aiki da hukunci shi yasa shi mufti in ya baka fatawa in ka ga dama kai aiki da ita in ka ga dama ka aji amma alkali in ka zo gidan shi in ya maka hukunci dole sai ka aiki sai ka yarda da shi to wannan shine bambanci tsakanin al-mufti da al-qadi to in mufti na ka zo ka tambaya kuma shine alkali to in wajen fatawa ne dan wannan ya ce to ai alkali na ya zama kuma shine mufti ko ba ka dan bane Kwarai.
to lokacin da ya baka fatawa nan bata zan wajibi gare ka ba amma lokacin da ka kai gidan shi ko an ka kai ka to nan dole sai ka yi aiki Ko ba kai ma Allah dole kai.
ina fata an fahimci Mm, ni kwarai.
eh dan saboda yana da kyau mutane su bambanta tsakanin mufti da kuma wato abin nan eh alqadi Mm.
Tunda shi wanga fatawa ce ya ba kana iya karar fada kuma Na'am.
kana iya ka ɗoka.
kwarai da gaske kwarai da Bai gaske tilasta. Amma shi hukunci wanda an yi maka shi dole na.
na'am Dole ka bi in ba haka ba ko jiki he.
Haka.
Shi- shi- Shi kwashe zahi.
Haka, haka, Kwarai ko.
haka, mm.
Allah ya saka da alheri.
na'am akan hulu Malam mun tambayar da muke yi tunda ana magana majami'ul fiqhiyya.
na'am To tarihin majami'ul fiqhiyya muke so.
To, eh, almajami'ul fiqhiyya eh, ana nufin wasu majalisun ne ne da aka fitar. Tunda mun ce sahabbai in nazila ta sabka ridwanullahi alaihim wanda babu hadisi ba a samu hadisi ba babu ay alqur'ani za a taro ayi ijtihadi. To saboda ci gaban da duniya take yi kuma da hadarin da eh, al'ummar musulmi take cikin shi a yanzu bai yiwuwa a zamna babu waɗanda za su ba da bayanin mas'ala ta addini.
Na'am.
Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Na'am.
zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kuka samu sabani kuma da shi zuwa ga eh, Allah ma'ana ba sama ta bakwai za a mutum da ba mu iya zuwa sama ta bakwai ma'ana alqur'ani Na'am.
ko ku zo zamanin manzo in qur'ani na sabka yi muku bayani war rasuli kuma da shi zuwa ga manzo in yana da rai eh, yi muku bayanin eh, nassi da hadisi in babu aya ko kuma in manzo ya kaura hadisai ingantattu a koma zuwa gare su sannan kuma in babu to yanzu sai a koma zuwa ga malamai tunda su ne suka gari abinda annabawa suka bari Na.
to eh, sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiur rasula wa ulil amri minkum ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani atiiu Allah ku yi ma Allah ta- ta'a wa atiiur rasula ku yi ma manzo da'a wa ulil amri minkum da ma'abuta al'amari waɗansu sun kace abinda ake nufi da su al'umara shugabanni waɗansu sun kace al'ulama malamai sai malamai suka ce a'a babu matsala da al'umara da al'ulama da malamai da shugabanni duka an ce ai musu biyayya amma da akwai kaidi ati'u Allah sai kawo fi'ili saboda ana ana masa da'a ba tare da sai an tambaye shi dalili ba in ya ga dama ya bada dalili shi ya ga dama ina fata an fahimce ni Na'am.
in bai gada ba kuma ba sai yayi maka bayani ba fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisanci giya da caca da sauran abubuwa da an ka faɗa cikin aya don saboda ku ci nasara ba dole bane sai Allah ya ce maka don ka ci nasara in ya ce maka fajtanibuhu dole na ka saurare shi kamar irin ka'ida ta soja ko ba haka ba in mai gida ya umurce ka babu zancen ka tambaye shi me yasa Me ya dalili?
eh sabanin eh, su jandarma su cikin su akwai dokoki da komai an karanta doka tana yiwa a saka in wani abu kace sai ka tambaya amma soja babu wannan to ala ayyati hal wa ulul amri minkum ko kuma malamai su ma wa ati'ur rasula ku yi ma manzo da'a shi ma manzo ana masa da'a ba tare da kaidi ba ba dole ba sai ka tambaye shi mi an kai fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙawa to an ka ce wa ulil amri malamai suka ce me yasa ba a ce wa ati'u ulil amri minkum ba suka ce saboda su da'a su tana karkashin da'a Allah da manzo ina fata an fince ni kenan shi yake sawar nan mu gane cewa su malamai ana musu biyayya idan ya zamanto da shugabanni abinda suka zo da shi ba sabon Allah bane an gane ko in ya bayyana sabon Allah ne to wannan kuma babu ta asali makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kamar da cikin hadisi na abin nan Imam Ahmad duk da yake suna cewa mai ahlari yace shi ma mai ahlari iktibasi na yi an gane ko to ala ayyati hal abin da nake son na ce anan shine cewa malamai za su yi taro to al-majami'ul fiqhiyya saboda bukatuwa aka yi su shi yasa muke son mutane ma su san da waɗannan majami'a din saboda muhimmancin su na farko akwai majma' al-fiqh al-islami al-alami majalisar fiqhu ta duniya gaba ɗaya wanda ana tattaro dukkan malaman duniya suna haɗuwa an yi a jidda yake a ƙasar saudiya wanda oce take kula da shi munazzamatu mu'tamarul islam an gane ko wannan majma'a din an yi shi a alib da ɗari tara da tamanin da uku mil nafsan katroventuwa kaga ya kamata a ce mutane su san akwai wata majalisa ta malamai ta duniya na ɗai kenan bayan shi akwai majma'al buhuth wal ifta na azhar an gane ko wanda shi kuma shi yake kula da bada fatawa shi kuma an yi shi ne a alib da ɗari tara da sittin da ɗaya bayan shi kuma akwai ma'ahad al-fiqh al-islami na rabitatul alam al-islami rabitatul alam al-islami dake makka an gane ko wanda shi kuma an kirkira shi hijira na da shekara 1384 kenan kaga in ka cire ka kasa shekara 16 ka kara da 1442 kenan ga 42 ga sha shida su a hamsin da takwas kenan kagan ina ganin shi annabiyu ya riga wancan abin ga na azhar ya riga shi sannan wannan sannan kuma daga ciki akwai hay'atu kibaril ulama Saudiya ta Saudiya wanda galibi shi shi na kula ne da matsalolin da suka shafi Saudiya ita kadai ina fata an fahimci duk suna bada fatoyin da wani lokaci sun wuce Saudiya amma galibi abin da ya shafi urf dole ba abin da suke basuwa shi na rabita da shi da na jidda su suke kula da shi sannan kuma akwai majma' al-fiqh al-islami al-urabbi wanda ya shafi kasar yankin Urabba Europe ko Europe an gane ko sannan akwai majma' al-fiqh al-islami Sudan na Sudan sannan akwai majma al-fiqh al-islami na bil Hind a ƙasar India to waɗannan dai su ne suka fi shahara ko sanin kamar sani an fi sanin su an gane ko duk da yake kuma idan muka duba zaka iske kamar Libya zamanin da Gaddafi sani na akwai suna da majma al-fiqh al-islami wanda suna taro mufti mufti na duniya wanda wani lokacin ma idan suka yi taro tare da su muke yin sallah a masallaci shi wannan na san da shi sauran kasashe kuma Morocco su ma suna kula da fiqh musamman fiqh al-malikiyya su ma suna tara mallamai wani lokaci tattaura kan wasu mas'aloli wanda duk dai kasashe waɗanda suke suna kula da addini kuma suna da hali zaka iske suna da majma al-fiqh sannan bayan wannan akwai darul ifta darul ifta shine gidan fatawa wanda zaka iske kowace ƙasa galibi tana da malamin da ke yi mata fatawa in suka ganin mu Nijar muna da Association Islamic wadda kunci ne ya kafa ta wadda take kula da bada fatawa a ƙasar Nijar idan muka duba kuma kowace ƙasa tana da Darul Ifta inda ake bada fatawa ko da bai zan majma'a ba don shi majma yana nuna cewa shi majma yana nuna cewa kamar an tattaro malamai ne ba na ƙasa guda ba shi ko darul ifta yana yiwa malaman ƙasar ne kawai to idan mas'ala ta shafi ƙasar kawai sai zamanto su malaman su kaɗai na ƙasa sun isa su bada fatawa amma in ta wuce ƙasar to ba zai yiwa su malaman kaɗai su bada fatawa domin busan abin da ke faruwa a wani yanki ba busan halin wannan yanki ba busan yanayin wannan yanki ba busan yanayin malaman wannan yanki ba da al'umma wannan yanki bai yiwa su bada fatawa kan waɗansu mas'aloli dole sai an haɗu idan kuma abin yana da alaka da likitoci kaga dole sai an kira likitoci sun bada bayani bayanin duk bai saba qur'ani da sunna ba kenan kaga zai taimaka in kuma ya saba kaga za a watsar da shi domin kokari na suka yi wanda ilimin su ya saba qur'ani ba za a yi aiki da shi ba to wannan shi na daga cikin abin ko ya sami wani ilimin geographiya ko ya sami wani abu musamman hay'atul ijaz ilmi sai an tattara masana su ba da a ilmanci ga yadda abin yake suna mu'amala da jami'a 120 na duniya na bincike ban sani ba yanzu ko sun kara to kaga dai waɗannan almajami'ul fiqhiyya suna da muhimmanci ɗalibi ya san su don mi saboda suna da bincike da suke gabatarwa da majalloli darul ifta ta azhar tana da fatoyinta da bincikenta an gane ko ita kanta hay'atu kibarul ulama tana da buhuthul da take gabatarwa waɗanda in yanzu in ban manta ba ina ganin za su iya kai kusan mujalladi 100 mujalladi mujalladi ɗari ba huskin da suke gabatarwa na misra ma ban san ko nawa bane sannan ita kanta rabitatul alamul islami tana da mujalla wadda take fitar da hukumce hukumce da waɗanda an ka ad-daurat abubuwan da qararat kin da an ka fitar to ba mu ce dole ba mutum sai yayi aiki da abin da suka faɗa don mun ce ita fatawa ba dole ba ce to sai ka iske wani dan fatawa ta fito daga wata ƙasa wadda baya so marmakon ya kalli fatawar in ta yi masa ya karɓa in ba ta yi masa ba ya ajiye musu abin su sai shiga zagin kasar da kiyayya ina fata an fice to yana da kyau ɗalibai ilimi su fahimci irin waɗannan ababe ba dole bane sai ka zage mutum kawai ka ce kai fatawar ba ta ma ba to shikenan amma in kai kasar da baka so ce sai ka zage ta kaga wannan kuma akwai wani nau'i na hiqd wato wani hasala da ke cikin zuciyar mutum to da haka ga almajami'ul fiqhiyya kuma dalilin da yasa muke son kamar dalibai su mai da hankali zuwa gare su domin ana iya yin bincike mai yawa kan majma'a guda tarihin azashi waye azashi ya yake gudanar da ayyukansa ga fatawoyinsa ga majallarsa ga uh, abubuwa da dama sai ka yi bincike akan wani majma wanda ka tara ilimi mai yawa ko fatawoyin waɗanda kai yarda da su misali kai ga uh, misali ga fatawoyin da kai yarda da su ga dalilanka ga inda ka saba musu ga dalilanka kaga wannan wata kofa ce ta sanin fatawoyi da suka shafi ilimin duniya musamman mas'alar da za zamanto ta fi karfin ƙasa guda ka misali ƙasar da wata, wata shidda rana ake yi wata shidda dare ake yi irin wajen yankin Kanada kin nan. Za ka isa akwai inda rana sai ta wata shida. To yanzu ya za su azumi, ya za su sallah. Kaga da nan Nijar kawai sai wani ce to da taliya ce to sallah ma da sun kaga dama su yi ta ko wani abu. Su idan za su yi bacci lokacin rana kawai sun yi irin rido-ridon nan wanda ke lullubi daki. Lillillip sai su liƙe sai su sa rai zai su yi kwanan su su tashi su ci gaba da aiki. Haka suke rayuwa. akwai wanda ya je wannan yankin daga cikin yan kasan Nijar cikin manya ya bani labari da bakin sa dan ni labarin su nake ji amma ni ban abin ban iya cewa akwai shi ko babu shi amma sai da na hadu to ya za su yan azumi sai malamai suka ce to ko dai su auna awowi na yini da na faduwar rana tunda babu alfijiri babu ko kuma kasar da ke iyaka da su wadda take ganin dare da yini su yi aiki da nata To kaga yanzu ga mas'ala ce wadda in ba kana ittila'i akan karara cikin da shi wannan majma'a ya fitar ba kaga fatawa ce wadda ta fi karfin ka gaskiya ina fata an fahimci ni kaga in ka gani ko da baka yadda da abin da suka faɗa ba amma ka ga dalilan su kenan kai kana da abin da zaka karawa ba laifi bane sai ka kara to wannan shine dalilin da yasa muka son kamar ɗalibai su fahimci waɗannan almajami alfiqhiyya da kuma muhimmancin su da daurukin su da irin fatawoyin da suke kawowa kana iya kai ittila'i akan su gwargwadon hali kuma kaga yanzu kamar a internet manyan manyan malamai akwai fatawoyin su waɗanda suka shuɗe da waɗanda ma akwai kai karatun su kamar fatawoyi na littattafan mazahib da aka yi kaga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na da fatawa waɗanda an tattaro su a babi daban-daban daban-daban daban kaga ka dibi waɗannan fatawoyin abu ne mai kyau duk da yake ba mu ce dole sai ka aiki da fatawarsa ba ko ba haka ba amma karanta su zaka iya ganin maganganun zaka iya ganin maganganun malamai da dama waɗanda shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo da kuma shi yadda ya rajjaha kadiba ka gani ra'ayin in yana maka kuma ga suna an fayyace babin sallah babin kaza babin kaza babin kaza kuma ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake da fatawa ba malamai da dama suna da fatawa kuma a cikin mazhabobi daban-daban akwai alfatawa to shi yasa muke son misali kuma suna buƙatar dirasa a yi karatu kan su a yi bincike don a gane su kuma yana da kyau mutum kai ya zama to rijiya ya rinka ittila'in fatawin malaman da ba na mazhaba shi ba ba na yankin sa ba ko da suna zamani guda wannan zai ƙara taimaka mishi a fagen ilimi na'am na'am Allah ya saka da alheri amin malam to mi menene gudunmuwar da suke ba to gaskiya suna ba da gudunmuwa mai yawa saboda kaga akwai abin da sai an hada da likitoci akwai abin da sai an fi- an an hada da masana waɗanda suka san fagen idan suka ƙare suka ka- suka kawo eh, suka ƙare nika suka kawo gari inji malam Bahaushe a likitance ko a ilimin geografiya an ka tabbatar da abin haka yake sannan a yi ƙoƙarin a san menene hukuncin shari'a to yana yiwuwa kuɗin da za a yi binciken na likitancin kai ba ka da su balle ka ba da fatawar sannan abin da ake cewa an tattaro an tattaro malamai daban-daban kaga zai nuna cewa za a binciki sani da sani kaga a nan za a iya gane ma abubuwa da dama waɗanda kai ka jahilce su sannan kula da waɗannan malaman misali ko kuɗin jirgin su da wani abu kaga wannan wani abu ne wanda in ba kasashen da suke kula da addini ba suke da hali ba za su iya yin wannan ba daga cikin gudunmuwa kaga suna kawo fatawoyi waɗanda an gina su akan ilimi sirtu zamanin internet kaga da ka je ka ɗauki fatawar wani wanda baka sani ba wanda zai ce ma aje a ɗauki bindiga a kashe mutane in ka nemi fatawar malamai na gari na Allah waɗanda sun karantu duniya ta yadda da karatunsu tunda zaka iske su kowane a fagen fiqhu da istinbat ahkam yayi littafai kuma duniya ta yadda da ilimin sa to kaga ittila'i akan fatoyinsu zai wadatar da kai daga fada ma fatoyi na halaka Kwarai.
wani ya zo ya turo maka fatawa eh, wani ya karanta larabci ba a sani ba ma tana yiwa a jami'o'in kafirai ne ya karatu larabcin ne ya iya sai ya zo ya ce me yasa kuke zama ba ku yin jihadi kaza kaza kaza kaza dama ana so musulmi su tashi ba tare da sun samu karfi ba a je a hallaka su a huta a samu damar da za a zo a mamaye kasashen su abin da yake faruwa a yanzu to kaga wannan suna kawo taimako na gaba kuma suna yin qararat su fitar da wasu hukumce hukumce misali kuma a rubuce yanzu kaga rabitatul alamul islami da Allah ya kai mu muka ah, zauna a can kararatikin su da dama na same su ina fata an fahimce ni Na'am.
da bi- da buhuskin su suna da suna da qarar suna da eh, buhus binciken su to musallam musamman dai majallar su nayi kwaɗayin a ce tun daga ta farko har zuwa ta wannan shekara inda Allah zai bani iko da ina son ta dalili kuma za ta taimaka mini wani lokaci in ni duba cikin bincike in dibi mujalla in akwai wani bincike da wani malami ya gabatar eh, idan yana yiwa eh, ka amfana da shi domin ilimi ba iyaka gare shi ba kuma mu ɗalibai muke Eh, dole ne muna buƙatar mu yi bincike cikin maganganun malamai mu ga abin da malamai suka faɗa to kaga wannan zai taimaka maka ka ƙara gane yadda ake ba da fatawa kuma ka san matsayin waɗannan eh, abin nan kuma ma eh, daga cikin abin da zai taimaka ma ɗalibi eh, yanzu misali kan fatawa sai ka dibi wancan majma'a fiqhu mi yace wancan majma'a al-fiqhu mi ya bada fatawa sai ka hada su duka gaba daya wannan ma zai kara maka ilimi al-muqarana bayna fatawil majami' sai ka tattaro fatawoyin su sai ka duba in duk sun yi daidai kaga nan ma ka kara ilimi Kwarai.
idan kuma sun saba ma juna nan ma ka ƙara ilimi to shi yasa kake ganin yanzu ilimi wajen ba da fatawa zaka ji malami shina zaune a gida amma zai iya gaya maka a ƙasa kaza malamai kaza sun ba da fatawa kaza a ƙasa kaza sun ba da fatawa kaza kai ka rasa ganewa ba hasa da shi zaka yi ba littattafan malaman na yake da su Kwarai.
da bai da da bai da da bai da littattafan da ba zai iya ba da fatawar ba Ba zai yi ba.
ko yana yiwa A bai.
To kaga ashe da ka yi hasar da shi ka tambaye shi kakana an kai ke samu waɗannan fatoyi. In kana da wanda zai taimaka maka ko- kuma yanzu musamman almajami' ba su cika buga littafi ba don su sayar. Idan Allah ya sa kana da alaka ko kana da bari da elektroni nasu ko kana da alaka da su ko wani wanda ya san su. Kai tsaye in akwai adres ɗinka za su iya turo maka duk karara cikin su gaba ɗaya da kuma buhufkin da suka gabata.
Kwarai. Kwarai.
kyauta ruwan Allah kaga sai ka samu littafi ɗari ko ɗari biyu ko abin da ya kama da haka to kaga wannan yana taimakawa wajen ba da fatawa da kuma gane matsaloli na zamani shi yasa kai ta zagin eh, wani dan ya ba da fatawa kana jin yana faɗin fatoyin manyan manyan malamai kai baka san wanda aka yi ba ka ce ƙarya na ko ka ce kaza ka faɗa cikin hatsari a ka ji tsoron Allah ita fata wannan da kake gani babban aiki ce kuma ga hanyoyin da ake bi kuma mutum ya samu ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan ko ya ga dalilan malamai sannan ya fito ya yi bayani amma in dai an ka zama da haka kawai rudut abin da ka sani kullum shi na kake akan shi wallahi al'amuran suna da nauyi Gaskiya.
Allah kai mu mai kyau Amin. Amin.
na'am Malam da yake muna kusa ga ko in ce ma ƙarshe ƙarshe na muke.
na'am Kenan kamar cewa da muka yi daur- daurin su cikin alimul islami wa alimul kulli ha.
Na'am.
Faɗan ga.
na'am A- alamul islami kamar kasashen musulmai Mhm.
to al'alamu kullahu ga duniya gaba ɗaya domin musulmi domin musulmi ba ƙasa guda ne suke ba in an ce alamul islami ƙasashen musulmai in an ce al'alam kullahu duk duniya gaba ɗaya to yanzu misali akwai inda musulmi ba su da yawa ba ƙasar musulmai bace amma kuma akwai musulmai yanzu misali a ƙasar faransa akwai musulmai Akwai.
a ƙasar america akwai musulmai a ƙasar china akwai musulmai a ƙasar india akwai musulmai kenan hatta da ƙasashen da musulmi ba su da yawa waɗannan majami'in ɗin suna da muhimmanci domin za su ba musulmi fatawowin da za su sa su zamna da al'ummominsu lafiya kuma su kai musulunci gaba na fata an fahimci ni to kaga wannan ɗaya ne daga cikin muhimmancin su waɗannan almajami'ul fiqhiyya suna kawo taimako ga duniya ma gaba ɗaya kuma abinda eh, ake son ɗalibin ilimi ya gane zan sake maimaitawa duk fatawoyin da za su bayar babu wanda ya ce dole sai ka yi aiki da waɗannan fatawoyin babu wanda ya tilasta ka shi yasa bai da kyau dan ba ka son wata ƙasa ko ban ba dan can kayyo takharruj ba ko ko dan wannan ƙasar ba ta ɗauke ka aiki ba tana ma biya ba ka jin tsoron salarkin ka ya katsi ko ya katse in ji kanawa an gane ko ko ya yanke yadda wani zai ganewa sai ya zamanto kana ƙoƙarin kaima waɗannan mutanen hari babu gaida babu sabon ina fata an fahimci ni wannan abu ne wanda yake ya kamata ɗaliban ilimi su nisance shi abu na ƙarshe ya kamata mu san cewa fatawa Allah ne ce a yi ta an gane ko Allah ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abuta sani duk da yake in an yi zancen ahlul kitabi ahlul kitabi da ake nufi ba duk abin da baka sani baka tambayi ma abuta sani saboda kai malami in abu ya shafi likitanci in kace ka bada fatawa baka san yadda hakikanin abu yake a likitancin ba zaka samu matsala to sannan ita fatawa tana da rukunai guda hudu idan ka diba cikin littattafan usulul fiqh zaka ga babu taqlid at-taqlid da ake koyi akwai mutumin da haramun ne ya fatawa
ta mutumin da shi yana iya hitar da hukunci da kanshi sai ya je takalidin wani ya haramta amma yana da kyau ya tambayi wani dan in ya gaya mishi in ya ga abin da bai yiwa bai sake bincike ko ko ina iya in tambaya don a yi ma mutane bayani ita ta- fatawa ana yin ta don a yi ma mutane bayani jibril ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan addini da musulunci sai da jibril ya ce fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum ya zo ne dan ya sanar da ku addinin ku domin qala sadaqata inji sayyidina Umar yace kai gaskiya fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu muka yi mamaki yana tambaya na ba da gaskiya ba dole bane in na tambaye ka ma'ana yanzu in malami yana gabatar da muhadara ko wa'azi ina iya in tambaye shi ba don ni ban sani ba a'a dan saboda abin yana da muhimmanci yayi bayani ga mutane ko ko saboda shi bako ne in ya faɗa an yarda da ilimin shi ko baka fahimta ba ko ko an fi yarda da karatun shi bisa da ni an yi yarda da fatawar shi bisa gare ni to rukunnan fatawa guda hudu ne a gurguje eh, kafin lokaci ya abin nan kuma ba mun ce dole ba sai mutum ya aiki da abin da muka faɗa na farko almufti
mai ba da fatawa wanda zai bada fatawa as-sa'ilu wanda ya tambaya na uku ma yufta bihi abin da za a yi fatawa da shi sannan kuma al-uslub hanyar da za a bi a yi fatawa ta
salon da shi mai ba da fatawa zai ba da fatawa to dukkan waɗanga kowanne yana buƙatar bincike shi kowane mai ɗaya daga ciki mai fatawa dai na farko ana buƙatar ilimi gare shi ilimi kuma na shari'a da sanin yadda ake fitar da hukumce-hukumce kasancewa mutum mufassir ko muhaddis bai iya bashi damar ya zamanto mufti kadai saboda sai ya san yadda ake fitar da hukumce-hukumce a cikin alkur'ani da hadisi shi ko bai yiwa ka zan mufti baka san yadda za- baka san ayoyin ba da hadisan balle ka cire hukunci ta kaga kenan yana buƙatar ka san alqur'ani ko da baka haddace shi ba ka san ayatul ahkam ka san hadisi ka san ahadithul ahkam kuma ka san waɗanda suka inganta ka san waɗanda ba su inganta ba abu na uku ka san turuqu al istinbat yadda ake fitar da hukunci kenan kaga sharadi dai na harko na mufti ilimi abu na farko kai ya zama to mutum a sashen mufti ko karanta qur'ani bai iya ba subhanallah kaga akwai matsala mufti bai san hadisi ba illa dai abinda su waɗanda suka bashi wannan matsayi na mufti ko gwamnati ta ko kungiya ta ko wani mai kuɗi da azashi mufti eh, ya zamanto eh, suna zai ma aiki ba Allah ba na ɗaya kenan na biyu mufti a same shi da tsoron Allah kenan can na farko al'ilmu shine suke kira ahaliyatul ijtihad ya zamanto ya kai inda zai yi ijtihadi ta kuma mufti in ya zama to ana buƙatar ya san mazhabobin nan ya rinka ba- i- ittila'in littafin da ke bayani kan mazhaba hudu don ko ya saba musu ya zama to ya san dalili to madalla na biyu tsoron Allah mai mai batawa babu tsoron Allah ai an- an shiga hatsari Matsala.
maimakon a kama haɗa janna sai a kama mi Zuwa.
hanyar wuta to idan za ka tambayi mutum kai ko asailu mai tambaya na farko ka tambaya da kyakkyawan niyya ko da ka sani don mutane su sani Mm.
na biyu ka zo da tambaya cikin ladabi musamman yanzu muna zamanin whatsapp za ka iske eh, misali inda ne mutum sai ya tashi ya tafi ya je gidan malami ya tambaye shi to yanzu a whatsapp mutum na iya tura tambaya idan ta yi jinkiri ba a amsa mai ba sai ce kai mallamin gama wani irin mallami na shi bai san mallan na da uzuri ba ko bai da uzuri kawai shi gani shi kai in baka karba mishi ba ma shi- dole na fatawa sai ta iske ka ɗakin matarka to idan kuma shi mallami ka tambaye shi ba a samu ba ka nemi wani mana to kaga wannan matsala kenan ya kamata a ce masu yin fatawa ko galibi ma zaka ji mutum ya ce mallam ina da yar tambaya to ina ta zan yar tambaya Lika, Hmm? inda yatta ai da sai ka bada ta kwarai.
ya kamata kuma kai ma mutum sallama kuma ka zo cikin ladabi da biyayya zaka iske wani yana maka tambaya ma kamar kuri kana yake son yayi Akwai to adabul fatwa ka diba cikin littattafan adab in ka diba akwai littafi adabul islamiyya na Abdul Aziz ina ganin As-Sindi na kasar Saudiya ya zo cikin littattafai ya kawo adabul fatwa malamai da dama ko sun yi litt- in ka diba cikin babu taqlid zaka ga adabul fatwa da cikin littattafan adabul islamiyya la dubban wanda zai yin fatawa kenan an samu mai fatawa an samu wanda an kai ma fatawa ka san akwai mallaman da su ko suna da wata matsala sai wani mutum shi dauki littafin su'al wa jawab su'al wa jawab sai ya zo ya karanta fa- ta- tambaya cikin wani littafi bai son a gane wani littafi yake karantawa sai ya ce ina wannan wanda ya min tambaya rana kaza lokaci kaza akan mas'ala kaza to ga amsar ka wani mallami yana yin hakan ga sai wani mallami ya tuna akwai wani littafi ko da ya dauka ashe wani littafin na yake karanta tambayoyin shi yana bada amsa shi wai son shi kai nuna mutane kullun tambaya kamar yana bada amsa kaga ya kamata ka ji tsoron Allah Gaskiya.
sai shi karanta su alwajawa yanzu ko a hallare ai muna da wanda an kai masu alwajawa akwai.
to shikenan kamar littafin nan na aqida man rabbuka sai ce yanzu wani ya mini tambaya rana kaza kan menene ake nuhi da kalma ta ar-rabbu ubangiji kaga kusan shi kai kullun ya nuna shi ya bada amsa ashe littafi ne yake bi to in su gama garin mutane ba su ganewa yana da wahala a ce masana ba su gano ka ba Kwarai.
kuma lahira za ka yi bayanin wannan to a gurguje sai kuma wato ma yufta bihi abin da za a yi fatawa da shi ga malami mai bada fatawa kai mai neman fatawa wallahi ka zo- zaɓi malami mai ilimi ya za ka yi kai ka gane malami na da ilimi masu ilimi su shaida cewa yana da karatu Kwarai.
domin direbobi su sun san direba teloli su sun san tela ko ba haka ba Kwarai.
to haka malamai su suka san malami in ka ji almajiri ya yarda da malami ya kai malami to ya kai malami ba wai fada na za a zama ba kawai kuna shan shayi kuna jin daɗin ku sai ka ce a malam wani ya malam wani ilimi kai mi ka sani cikin ilimi balle ka gane wani ya wani Shi ne matsalar kenan.
kaga akwai matsala to kenan alamun malami a gane malami ne ma'ilimta su yi musu shaida Kwarai.
kuma ba dole ba sai kowa ya yarda mallamta shi don ko annabta ba dole bane kowa ya yarda ita don kafirai da dama ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam shine shugaban annabawa amma ba kowa ya yarda annabta shi ba Allah ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa kai ba annabi bane to inda annabi ma ba a yarda da annabta tai ba su ba su yarda ita ba ya za a yi mallamtarka kai in ba da ba rashin aiki ba ka ce kowa sai yarda mallamtarka wani sai ka koma ga Allah matsayin matsayin shi kai ba komai daga shi ba jahili kake Kwarai. Bai- saboda son rai ina fata an fahimci ni to ya zaman to kuma malamin nan wato an shaidi yana da karatu sai kuma an shaidi ta kawa gare shi ba a- kuma malami in yana tsoron Allah cikin fatoyin shi da gobe za a gane Kwarai.
tsoron Allah cikin zuciya shi ba shi zai zo ya ce shi na tsoron Allah ba amma za a gane malam wani shi na iya faɗin fata wadda ta saba ma kowa in dai gaskiya ce Kwarai.
yana iya saba ma gwamnati yana iya saba ma masu kuɗi yana iya saba ma kowa hakan shi zai faɗin abin da ba shi yake so ba amma ya san haka Allah yake so ina fata an fahimce ni to kaga eh, sifofin malami kenan abin da za a fatawa da shi shine ilimi sai usulubin da za a bada fatawa akwai mutumin da in zai bada fatawa cikin hushi wani in zai bada fatawa sai ya ce ji sakari ba ka ina ka ina zagin wanda za ka yi ma fatawa wani in zai baka fatawa sai ya daure idanu wani ma in zai maka fatawa gani shi kai ya kamata a ce ka gabatar da wani abu dan in kana son shi baka fatawa mai kyau yanzu da ka je hujjakka ko dala ɗari eh, ana ba da labarin waɗansu malamai eh, abin nan masu eh, abin nan kasuwa ce ta ƙauye to su ma suna da ka- suna da tasu runwa ta kasuwa ƙauye duk da kasuwa gaci suna zuwa in ka zo ka jeho FB sai ai ma addu'a dala biyu in ka jeho dala uku ai ma addu'a dala uku in ka jeho kargo duk ana layi ana jeho ana jehawa in baka ba da ko dala ba kuma ba zance addu'a to irin DJ DJ kinan director na ONG eh, masu tahiya organization ko organization eh, masu tahiya cikin ƙauyuka wajen eh, bincike su ga yadda ai- aiki yake gudana sai zo iske mutane sun shiga mai bada dala biyar ai mishi addu'a mai bada dala goma da malam da almajiri suna zamani in ka bada kadago kaga sai ai ma addu'a mai tsawo in ka bada ibbi ai ma ta ibbi in ka bada 20 sai ai ma addu'a 20 shi irin daje daje kenan ka sa ana ba su kuɗin mission Eh.
cikin aljihun shi akwai kuɗi yan jika jika sababbi Eh.
sai ya ɗebo kuɗi sun kai jika goma sha biyar Wai, sai ya wai.
zo sai ya watsa musu Ha, da ya watsa musu da suna ai mishi addu'a.
addu'a kai mallan ba- mallan dala uku dala biyar na aka ce musu dala goma dala ashirin yanzu an ce ho kuɗi sun kai jikka goma sha biyar sai mallan ya dibi almajiri almajiri ya dibi mallan sai mallan ya ce to wanga ho ya yi ƙarfin addu'a tashi a mai a biyu da haka dai ya kamata fatawa ta zamanto don Allah kuma ya kamata mufti ya girmama wanda zai yi mai fatawa ba tare da kushewa da muzantawa ba da aibantawa Ko- kuma in mutum ya yi fatawa don Allah in muka ga mutum mummunar fatawa ce yayi kuma sai ka bashi amsa daidai hankalin shi ba sai ka zage shi ba Gaskiya.
wani ya tambayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yace akarmaka Allah ya halatta mutum shi arme uwa tai to kaga in wani zai ce wani irin mahaukaci nan ga ko ko uban waye turo ka ko ba haka ba Kwarai ku- ko abin da ya kamata ka sai ce eh ya halatta mutum ya aure uwa tai amma ko mu ce mahaifiyar shi amma da sharadi ya aure ta sun tana budurwa to ka gani shikenan Ka- ka ko ga in dai tana budurwa shi ko bai bin ba bai zo duniya Bai ba zo kaga duniya.
ya bashi amsa cikin ruwan sanyi to Gaskiya.
amma abubuwan kai dai Allah shi gyara kala rawu yace bari jan an ce annabi yana wa'azi an zo an zage shi yayi shiru ka zo ka ce ka zage ni ni fa ba annabi bane kana zagi na zan cire wannan babbari ga mu da ku Mm, sannan in dawo in ci gaba da wa'azi na sai Allah ya kyauta malam lokaci ya ya matsu ko insha Allah Mm.
Allah ya zaga da alheri malam.
amin amin Uh, insha Allahu anan ya kamata mu tsaya insha Allahu ta'ala sai Allah ya kai mu na rai Mm.
gobe insha Allahu ta'ala kuma za a zo da wata tsaraba sabuwa insha Allahu muna fatan Allah mu ɗaukin sarki ya sakan kamun malam da alkhairi Amin.
Allah ya sanya ya cikin mizanin hasanati Na'am.
sannan kuma muna Amin.
addu'a Amin.
da waɗanda suka ɗauki nauyin wannan shiri da ɗawaine shi da dukkan waɗanda ma suka sanya dukiyarsu ko kuma da tunaninsu ko kuma da ba da shawarwarinsu Na'am.
da masu haɗa ma na'urorin eh, abin Gaba da ɗaya sautin.
duk- duk wanda ya dai kawo wanda tashin yake ko ta wani tashin fanni.
goma ta tsawa.
har da Ya waɗanda ga addu'a Allah shi sa al'amarin yayi nasara Eh.
eh da masu jin farin ciki da waɗanda suke addu'a da wanda duk ya taimaka da komai Allah Allah ya san su Allah ya biya su Amin.
ba za mu iya biyan su ba Amin. Babu wanda zai iya biyan su sai Allah.
Sai Allah madaukakin subhanahu wa sarki.
ta'ala.
Wannan kuma muna fata Allah ta'ala ya sanya cikin mizani hasanatihim.
Amin, Insha Allah kuma gaskiya wannan baiwa ce ba kowa Allah yake ba wannan ba saboda abin da zaka shigar da kuɗinka Mhm.
a karantar da al'umma to babu falalar da wace wannan.
Gaskiya ne.
Sannan kuma da waɗanda suke haɗa sautin da zai kai inda su kansu gasu yi tunanin sun tashi aikin banza. Su Gaskiya.
kansu suna da nasu sakamako wanda wajen Allah Allah.
zai sakanka musu da alkhairi.
Allah ya biya Amin.
kowa.
Allah ya biya kowa da alkhairi.
Amin, Insha amin.
Allah anan za mu tsaya sai Allah ya kai muna rai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh